إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi sha shida ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin sha bakwai ga watan afrilu na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine darasi na goma sha takwas cikin jerin darussa a cikin littafin as-sunna wallafar al-imam abubakar Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim rahmatullahi alayhi wanda ya rasu ne a shekara ta 287 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan littafi nashi na daga cikin muhimman littafai da ake dauko aqidar magabata na kwarai daga cikin sa Allah ya saka mai da alkhairi ajiya mun fara darasi a cikin babin da ya kawo mana bayani akan bab zikiru akhadhi rabbina al-mithaqa min ibadi wanda shine babi mai lamba ta 35 a wannan littafi mai albarka zamu tashi a lambar hadisi na 207 ajiya akwai wani tuntube da ya faru da ni wajen bayani akan mas'alar abin nan wato wannan bawan Allah al-Khadir a inda nace ibnu kathirin ya rajjata da cewa khadiru ba annabi bane abin nan ne wali ne ba haka magana take ba kuskure ne daga gare ni na fata Allah ya gafarta mu ibnu kathirin ya kawo maganganun malamai ne wanda suke cewa annabi ne wasu kuma suna ganin ma manzo ne da wanda ma suke cewa mala'ika ne da kuma karshe ya ce wasu kuma sun ce wali ne kawai ba tare da yarar jahantar ba wata sayyada ta fara mun tambayi akan haka din ajiya Allah ya saka mata da alkhairi abinda malamai suka karkata zuwa gare shi game da magana Khadir maganganu ne muhimmai wanda suka fi shahara akalla guda biyu akwai wanda suke ganin cewa wato ba annabi din bane wannan ita ce magana mafi shahara a tsakankanin ausat na sufaye da wasu malaman ainihin wato hadisi kaman Abubakar ibn al-Ambari yana daga cikin wanda suka tafi zuwa ga haka wasu malamai kuma muhaqqiqun sun karkata zuwa ga cewa lalle annabin Allah ne duk da yake wasu sun ce amma ba a aiko shi zuwa ga wata al'umma ba bisa fassara wanda suke ganin ana iya samun annabi wanda kuma ba shi da al'umma da aka aiko shi a cikin masu ganin cewa annabin Allah ne akwai al-Imam al-Qurtubi a cikin Qurtubi mai tafsiri Abu Abu Abdullahi al-Qurtubi kenan kuma yayi raddi sosai ga waɗanda suke inkarin haka haka nan akwai abu umar ibn abdulbarin namari akwai kuma babban malami al'imamu al-hafiz ibn hajjirin al'askalani rahmatullahi alaihi wanda yana da littafi masu kutun da guda akan ainihin wato matsalar khadir shi ne azharun nadir fi akhbarin khadir haka nan kuma al'imamu al-mawardi shi ma ya kawo da gabaninsu gabaki ɗaya al'allama شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمة الله على الجميع الله يغفر تامس غبادا to wannan ke sai mu je inda malai yake cewa haddathana Muhammad ibn Muslim ibn Wara qala haddathana Muhammad ibn Yazid ibn Sinan qala haddathana Yazid yani abahu an Zaid ibn Abi Unaysa an Abdul Hamid ibn Abdul Rahman ibn Zaid ibn al-Khattab am Muslim ibn Yasar an Nu'aym ابن ربيعة الأودي قال مسلم سألت نعيما عن هذه الآية الحديث الإمام ابن أبي عاصم يكون هنا إسناد تاني ببمالمي محمد ابن مسلم ابن وارا الحافظ أبو عبد الله الرازي wanda muka ji cewa ya rasu ne a shekara ta 270 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin watan Ramadana irin wannan wanda kuma muka ji cewa babban malami ne cikin huffazu na hadisi ana buga misali da shi a wajen hadda Allah ubangiji ya gafarta masa shi kuma yace haddathana Muhammad ibn Yazid ibn Sinan shi ko Muhammad dan Yazid yace haddathana Yazid malam Yazid ya ba mu labari ya'ani abaku wato mahaifin nasa kenan Yazid dan Sinan shi kuma yace an Zaid ibn Abi Unaisa daga malam Zaid dan Abu Unaisa an an Abdul Hamid ibn Abdurrahman ibn Zaid ibn Khattab wannan jika na Zaid dan Khattab shi kuma yace daga Muslim ibn Yasar Muslim ibn Yasar shine yake riwaya daga Nu'aym ibn Rabi al-Audi kamar yadda muka ambata a darasin da ya gabata wanda shine tsakankanin su da Sayyidina Umar amma kuma shi Nu'aym ibn Rabi'at al-Audi sai muka ji a riwayar can da ke cikin muwadda ta Imam Malik Imam Malik kawai sai ya iskatis a bisa tsarin Imam Malik na iskatin mutane marasa abin nan marasa aminci wanda ba su da ƙarfi ba a amince da su ba ne kun ya kawo su ya gwammace ya kawo hadisin da in kiɗayi a cikinsa ko ya irsali da ya ambaci mutum mara ƙarfi a muwaɗansa don kai mai tazkiya na fata mun gane wannan sai iskaɗin nu'aym dan rabi'a da aka sai zama muslim bin yasar an abdullah an an umar bin khattab sai zama akwai in kiɗayi to a gun maliku wannan ya fi mai sauki kamar yadda ibnu kasirin ya ambata a cikin tafsirinsa nu'aym ibnu rabi'at al-audi aka ce an tambaye shi an hadhihi al-aya muslim dan yasar yace na tambaye shi game da wannan aya shi nu'aym din majhuli ne ba a san shi ba amma dalibin shi yace ya tambaye shi an hadhihi al-aya game da wannan aya fadin Allah wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات جعل الله سبحانه وتعالى ولعلهم يرجعون ولنا آيوي ولنا كتكسوة الأعراف أكتنبي ولنا شيهم مالمي game da ita me zaka ce game da fadin Allah wa id akhadha rabbuka min bani adam ka ambata musu yayin da Allah ubangijinka ya riki min bani adama daga zuriya annabi adam min zuhurihim daga gadan bayan su daga gadan bayan su zurriyatuhum da zurri zurriyarsu badali akan wancan zuwa ƙarshen aya da Allah ya ce musu wa ashhadahum ala anfusihim Allah ya kafa musu shaida akan kansu alastu bi rabbikum Allah ya ce ba ni ne ubangijinku ba qalu bala suka ce lalle Allah kai ne ubangijinmu shahidna malamai sun ce wannan shahidna din mala'iku ne suke cewa mu muna shaida iya abinda mutane suka bada shine bala qalu bala sai mala'iku suka ce shahidna wallahu a'lam sai Allah subhanahu wataala ya ce to karfa wani ya dora na alkiyama an ta kulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafil kada wani ya dora na alkiyama ya ce bai san da wannan magana ba au ta kulu ko kuma ku zo kuna cewa inna ma ashraka aba'una min qabl mu an haife mu ne mun tarar da iyayenmu mushrikai wa kunna zurriyatan min ba'di kuma mu muna bin bayan su Allah ya ce kar ku zo ku faɗi wannan afatuhulikuna bima fa'al mubtilin ya Allah karka halakar da mu da abinda mabaranta suka aikata Allah ba zai karbi wannan uzurin ba ya riga ya bayyana ma kowa wannan da fitararsa da kuma sakon nan da aka aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi sai Allah ya ce wa kadhalika nufassilu ayati haka muke bayanin dalla dalla game da ayoyinmu wala allahum yarji'un idan mutane su dawo kan tafarki madaidaici malam yace qala nu'aymun sai nu'aymu yace kuntu inda umara id ja'ahu rajulun fas'alahu an nazo ina tare da umar wani mutum yazo ya tambaye shi game da wannan malamai sun yi sabani game da shin wai mutanen ne suka fito gabaki ɗaya aka gansu a wajen Allah ya magana da su ko ko arwahu ɗinsu ne da rayukan kawai Allah ya magana ko kuma wato fitira ce da Allah ya sanya wa ɗan adam kamar da annabi ya faɗa kullu mauludin yuladu alal fitra wannan fitira ita ce ake nufi da wannan kokowa duk akwai wannan zantukan amma za mu ji hadisi da ke tabbatar da cewa lallai mutane aka fitar a wajen har Allah subhanahu wataala suka yi wata tattaunawa da Adamu alaihi salam zamu ji wannan insha Allah aka tambayi Umar akan wannan faqala rasul faqala sai Umar yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ai manzon Allah yana cewa khalaqallahu tabaaraka wa ta'ala adama Allah ya halicci annabi Adam fa zakara nahwa hadisi malik sai ambaci kwatankwacin hadisin malik wancan da ya gabata haka na malamai suka ƙara yin sabani wajen fassara wannan aya game da ayaushe aka yi wannan ainihin al'amari a cikin aljanna ko ko sai da aka sauko da Adamu duniya kasan kwakwale-kwakwalen malamai da yawa yake kai za ka karanta kawai ka wuce amma sun suka dinga sakin layi suna aje lambobi sai kai mamakin ya suke suke wannan tunanin sai da suka yi wannan tattaunawa din ka koma tafsirin ibnu kasirin zaka gani da wasu littattafai waɗanda ba wannan ba ya kawo isnadin yace irin na Imam Malik wa haddathana Sulaiman ibn Jabbar قال حدثنا حسين ابن محمد المروزي قال حدثنا جرير بن حازم عن كلثوم ابن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس yace daga ainihin Sulaiman ibn Abdul Jabbar al-Khayyat daga cikin malaman Imam Tirmidhi shi kuma ya ce daga Malam Hussein ɗan Muhammad mutumin garin Maru, shi kuma daga Jarir ibn Hazim al-Azdi. Eh, Jarir ibn Hazim al-Azdi ya ga ya ga sahabi na ƙarshe da ya rasu a gadan mutuwa. Shi ne Abu Tufail Amir ibn Wasila. Aji abin da yana shi zama tabi'i ke. Sahabi na ƙarshe da ya rasu ya gan shi amma a matsayin gawa. kuma ya tona ya halarci janazarsa shi kuma ya rasu ne wancan sahabi kamar yadda muka sani shekara ta ɗari da goma bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da shi kuma jarir din ya rasu a shekara ta ɗari da saba'in bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana bayan shekara sittin da wancan gani da yake yana daga cikin rijalul jama'a shi yake riwaya daga Kulthum ibnu Jabar al-Basri wanda shi kuma ya rasu a shekara ta ɗari da talatin yana da hadisi a cikin Muslim da sunan ta limamun nasa'i shi kuma yace daga sa'id dan jubair babban malamin nan cikin malaman tabi'ai an ibnu abbas daga sahabi abdullahi dan abbas Allah ya kara masa da shi da mahaifinsa anin nabi sallallahu alaihi wasallam sahabi abdullahi dan abbas yace daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala annabi yace alaihi salatu wassalam akhadha Allah ta'ala al-mithaqa min dhahri adama sallallahu alaihi wa sallam bi bi nu'aymani yani arafa annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah subhanahu wata'ala ya dauki wannan misakin a gadan bayan Adam an yi wannan abun ne bi nu'ayman a inda yake ce man nu'ayman yani arafa a arafa bayan sako shi ke fa akhraja min sulbihi kullu dhurriyyatihi kullu dhurriyyatin zar'a aka fitar da dukkanin zuriya annabi Adam tun daga farko har ƙarshe fa nakarahum bayna yadayhi kadurri kullihim masal aka zubar da su gaba ɗaya gaba gare shi yadda ka san ƙwayoyin zarra duka irin su guda wannan ne wasu daga lafiya ce to arwahu ne inda an ce duka irin su guda amma akwai riwayoyin ka duka tattara su za ka ga riwaya imamu tabarani riwayar al-Imamu ainihin wato Ahmad ibn Hanbal a cikin musnadinsa wasu a cikin dalailin nubuwa ta Imam al-Baihaqi idan ka tattara za su baka cewa mutanen domin zaka ci cewa Annabi Adam alaihi salam da ya gansu ya kalle ya kalle mu gabaki daya aka ce ya ga wani cikin wahala wani da wata cuta wani kuturu wani cikin talauci wani cikin wadata yadda dai mutane suke dinna haka kala daban-daban sai ya ce ya rab ya Allah Allah sawaitahum me yasa duk ba za a yi su iri ɗaya ba gaba ɗaya kowa komai daidai wa daida sai Allah ya ce li ushkara nayi haka ne dan a dinga gode mu dan mutum ya kalli na ƙasa da shi ya gode wa Allah shi ma wannan ya kalli na ƙasa da shi ma ya gode wa Allah dan mutum ya shiga wata jarabawa in ya fita ya gode wa Allah amma da an ce kawai ana ana duka iri ɗaya ne kamar kamar kamar gero gaba ɗaya kowa iri ɗaya in ka ɗauko gungiyar za ka dukkan siri da ko to ba wanda ya fi wani ke ba wanda zai ɗauki wani a matsayin da ta kai da bada kun bada sukhriya sai Allah ya ce na haka ne dan a gode mai annabi adam ya sake duba ya sake duba za mu zo mu ji wannan yana gaba sai ya ga wani cikin jikokin shi da ƴaƴan shi sai ya burge shi ce man haza ce waye wannan aka ce wannan ai danka ne Dawudu alaihi salam sai ce ai ko ya burge ni shekarun shi nawa a duniya aka ce shekarun shi kaza zai a duniya yace a ƙara ne ya Allah a ƙara ne Allah yace a sai dai in ana kaza di ba ƙara ne za mu zo mu sunan kisa a gato insha Allah zaka je da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ba da labari yace a wa qala yace alastu bi rabbikum Allah yace ashe ba ni ne ubangijinku ba qalu shahidna suka ce eh qalu bala suka ce eh kai ne ubangijinmu shahidna malaiku kuma suka ce mu ko mun shaida Allah ya tambaya kuma kun ba da amsa an taqulu yawmal qiyamati inna kunna hadha ghafilin aw taqulu zuwa karshen ayoyi to wannan ibnu abbasin ya ruwaito shi ainihin wato marfu'i kamar yadda yake ana kuma an samu riwayoyi da suka zo mawqufat na waɗannan fassarorin da yayi a kashin kansa al-Imam Ibn Kathir da ya haɗa sai ce to ya gano abin da yake marfu'i da wanda yake ba marfu'i ba wanda daga cikin abin da yake ba marfu'in ba a cewarsa akwai batu game da ainihin wato cewa a zamu zo mu ci shi a gaba zai bayyana a wata riwayar abubuwan da suke ba marfu'ai din ba insha Allah akwai wata riwaya wadda take cikin littafin Bukhari da Muslim wanda take tabbatar da wannan Annabi sallallahu alaihi wasallama Ibn Abbas manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa yuqalu li rajulin min ahli an-nar za a zo da mutum cikin ƴan wuta a mishi magana wadda za a ƙara wulakanta shi a ce mishi a ra'aita yanzu ba ga da ya faru da kai ba da ka bi magana da aka ga maka tun a duniya da baka tsira ba ashe ba a nemi abin da bai kai wannan wahala a gunka baka ki qattuliwa minka ahwanu min haba fa abaita an neme ka da abu kankani tauhidi da aka ce kai kaki sai Allah kuma ya ce sai Allah ya ce mishi kad akhadtu alayka fi zahri adama kuma mun yi wannan alƙawarin da kai tun a farko a kana gadan bayan babanka annabi Adam kuma ka zo duniya baka cika alƙawarin na farko ba baka cika alƙawarin na biyu ba haka nan wani cikin tabi'ai dan shi ya mutu kankani sai ya ce yake ga masu wankan gawa da saura ya ce ku dinga yi kuna mashi addu'a in an je kabari a mai addu'a sosai sai wani ɗalibi ya ce an gafarta malam wannan yaro kuma ai bai buƙatar wata addu'a ya ce wa gaya maka yana da buƙatar addu'a duk wanda ya mutu yana da buƙatar addu'a ya ce idan yaro ne kankani yana da bukatar addu'a dan ya tabbata akan al-misaqil awwal wanda aka yi da shi a gadan bayan Annabi Adam idan ko mutum ne da ya balaga yana da bukatar addu'a saboda al-misaqil awwal wal akhir al-misaqul awwal shine wancan da aka yi da mu gaba daya wal akhir shine wanda ka zo duniya ka balaga aka maka wa'azi in ka bi ka tsira in baka bi kana cikin kana kana cikin garari sosai Zaka abu ne da ya shahara a tsakanin malamai da sauran ainihin wato mutanen farko. Qala hadathana Muhammad ibn al-Musanna qala hadathana Qais ibn Muhammad al-Kindi qala hadathana Rawh ibn al-Musayyab an Yazid al-Raqashi an Ghurayb ibn Qais an Abi Musa al-Ash'ari an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala daga Muhammad ibn al-Musanna Abu Musa al-Ambali Muhammad ibn Musanna babban malamin nan daga cikin malaman al'imma ya rasu a shekara ta 252 daga cikin rijalul jama'a shi kuma yace daga Qais ibn Muhammad al-Kindi Qais ibn Muhammad al-Kindi yana da hadisi a cikin Sunan Ibn Majah daga Rawh hadathna Rawh ibn al-Musayyib yani Rawh ibn al-Musayyib al-Kalbi Abu Raja shi kuma daga Yazid ibn Aban al-Raqashi daga Gunayb ibn Qais Gunayb ibn Qais al-Asadi yana da hadisi a cikin Muslim da al-Arba'a sai kuma shi ke riwaya daga sahabi Abu Musa al-Ashari Abdullah ibn Qais Allah ya kara masa yadda yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji Abu Musa al-Ashari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah ta'ala yawma khalaqa Adama alaihi salam qabada bi kaffayhi qabadatayn yayin da Allah subhanahu wata'ala ya halicci Adamu alaihi salam yayi kamu guda biyu da ainihin hannayensa fawqa fi kulli tibin bi yaminihi fawqa kullu tayyibin bi yamini da Allah ya riko da hannun dama duk wani abu mai kyau duk wani abu mai dadi duk wani mutumin kirki sai ya fada cikin wannan hannun dama na Allah wa kullu khabithin bi shimali yace duk wani abu mara kyau sai ya fada cikin hannun hagu Allah bai da hannun hagu amma dai na an yi ta'abiri ne da jama'a fa qala haula'i ashabul yamin Allah yace waɗannan na daman sune ashabul yamin wa haula'i ashabul janna waɗannan sune ashabul janna wa haula'i waɗancan kuma ashabul shimal ya Allah kuka samu a cikin su wa haula'i ashabun nari ashabul shimal nan Allah yace sune ashabul nari thumma raddahum fi sulbi adama sannan aka sake komawa da su cikin ainihin wato tsatsan adam ya tanasaluna fahum ya tanasaluna ala zalika al'an a bisa wancan ka'idar suke yin zurriya waɗanda dama Allah ya riga ya ware su yan aljanna ne za a haife su a matsayin yan aljanna su mutu yan aljanna wanda Allah ya ware su matsayin yan wuta za a haife su yan wuta su mutu a matsayin yan wuta kamar yadda na ambata waɗannan hadisai suna da shawahidu a cikin musulun Imam Ahmad ibn Hanbal littafin Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Jarir da Hakim kuma lallai ƴan uwa su kuma littafin al-Imam Ibn Kathir a tafsirin wannan aya ya kawo riwayoyi da yawa ya kawo riwaya ta kala 20 game da wannan wannan isnadi kamar na saman shi dincan kun ga na saman can akwai Kulthum ibn Jabal saduqun ne bi khutib da haka za a yi cewa isnadi ne hasanu fi shawahid amma shi wannan yana da matsalar Yazid ibn Aban al-Raqashi wanda mun ji cewa tun a baya an faɗi cewa da'ifi ne sannan shi kuma Rawh ibn Musayyab malamai suna cewa laysa bil qawi bai da ƙarfi kamar yadda Ibn Hibban yake cewa yarwi mawdu'ati wal maqlubati an thiqati wal asbati yana ruwaito wato hadisai masu rauni da na ƙarya ya danganta su ga mutanen kirki sai ya ce fala tahillu riwayatu anhu والله أعلم قال حدثنا خطبة قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن يزيد بن جدعان قال حدثنا يوسف بن مهران عن ابن عباس قال wannan kuma daga Hudba ibn Khalid al-Qaisi mashajin riwayar san a baya malam Hudbatu ya rasu a shekara ta 235 al-Imam al-Bukhari da Muslim da Abu Dawud da kada daban sa daga babban malami Hamadu dan Salama shi kuma yace daga Ali ibn Zaid ibn Jud'an shi kuma Ali yake cewa Malam Yusuf dan dan Mihran dan Mahak kenan Yusuf ibn Mihran ibn Mahak tabi'i ne shi ba mu hadisin nan daga makarantar Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma qala Ibn Abbas yace lamma nazalat ayatud dayni yayin da aka saukar da ayan nan ta ta bashi ya ladina amuru zata dayancin bidaini da azal wannan dogo ayan ta karshen bakara qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi salatu wasallam yake cewa inna awwala man jahada adam lalle farkon wanda ya fara musun alƙawari da aka rubuta da shi shine adam alaihi salam sai annabi faɗa kafa uku yace inna awwala man jahada adam inna awwala man jahada adam har kafa uku me ya faru wato ai kun ga a cikin ayat dai ne Allah ya ce zalikum aqsaf ko inda Allahi wa aqwamu lish-shahadati wa adna alla tartabu rubuta wannan da aka ce za ta dayan tumbide ne ila ajalin musamman faktubu wal yaktub kaza kaza sai aka ce zalika aqsatu inda Allah wannan ya fi zama abinda Allah yake so wa aqwamu lish-shahada kuma shi yafi tsayuwa wajen shahada wa adna alla tartabu kuma shi yafi kusanci da kada kai kokwanto to ana iya rubutawa ma mutum ya kokwanta dukkan mu shawahid ne akan wannan ko zaka ka rubuta abu ka manta ko an rubuta ka zo shagon ka gani ka ce kai malam jauro gaskiya ni fa ban yarda da wannan a dai ƙara dubaran nan fa na kawo kaza yaran ka suna cutar mu misali ba duk muna irin wannan mantuwa ba to sai annabi ya ce farkon wanda ya fara wannan mantuwa shine baban mu gaba daya adamu alaihi salam inna allaha ta'ala lamma khalaqahu masaha dar yayin da Allah ya halicce shi ya shafi gadon bayan shi fa akhraja minhu ma huwa zari'un ila yawmil qiyamah Allah ya fitar da mishi da duk abinda zai ainihin haifa na zuriya har zuwa ƙarshen duniya fa aradahum alaihi sai Allah ya gwada mishi su da Allah ya gwada mishi su shine abin da ga mana dan nan da ya gansu ai ya ce to me yasa ba za a yi su iri ɗaya ba Allah ya ce mishi a hikima shine dan a dinga gode mun sai ya ga ainihin annabi Dawud alaihi salam ko annabi Dawud ne ko sai ya ce wannan ba aka ce to shekarun shi kaza sai ya ce ana so a ƙara mashi a shekaruna afuwan annabi musa ne to wani dai cikin su na samu mantuwa dawud ne ko sai sai aka ce to ba za a ƙara mishi ba sai dai za ka bashi daga cikin naka sai ce to na yarda a ɗauki shekara arba'in a cikin shekaru na ƙara sai Allah ya ce to za a rubuta mala'iku suka rubuta kamar ka ce a yanzu Adamu ya sa hannu ko ya yi consenting cewa ya bada shekaru arba'in kyauta wa wani ɗansa ana nan lokacin mutuwarsa ya yi shi yana lissafin sauran shekara arba'in ya mutu shekara arba'in bai koyi mutu kawai mala'ikan mutuwa ya zo ce me ya kawo ka sai lokaci ya yi ce a wallahi lokaci bai basura shekara arba'in kai fa ka bayar da shekara arba'in ya ce ni ba wanda na ba aka ɗauko littafin ya gani da aka ce shi bai ba bayar ba ya manta to wannan ɗabi'a ce ɗan adam gaba ɗaya duka ɗan adam bai san mutuwa kamar yadda Aisha take cewa wa kulluna nakrahul maut kamar yadda kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisi kudusi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani abu da nake so na aikata shi ni Allah ina taraddadin ko nayi ko kan nayi kamar ɗaukar ran bawa na mumi sai Allah ya ce mene yakrahul maut wa ana akrahu masa'atu zaka wannan kin da kake ji na mutuwa ɗabi'a ce ba rashin imani bane ba ba ba abin nan bane ba lalata bace ɗabi'a ce ta dan adam kowa ya fi san da ya ci gaba da burin da to shekara 50 nan gaba 30 40 a dai a dai ci gaba da motsawa kuma hatta wanda fa yanzu a ce ya kai shekara 80 100 a duniya sai ga ya faɗin shekara 25 buri wata kila yanzu to duma takarar shugaban ƙasar nan bayan shekara 75 80 60 ba sun ki bar mai 30 da 40 kowannen su zai iya mutuwa yanzu yanzu ma'ana ya fi dacewa da ya mutu biyar ɗin shekara 40 ya mutu a al'adance ko tunda shi kamar da turawa suke cewa he has lived his life laqad asha hayatahu amma da haka za ka ga sun fi kowa buri na su tara kuɗi su tara makamai su zama su suke da fada'a ce sai Allah to shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to dan haka kun ga Adamu shi ya fara musu a rubuta abu da content ɗinka kuma daga baya ka musa ka manta Annabi Adamu mahaifin duk al'ummar dan adam shi ya fara yin wannan da haka ba za a zargi mutum dan ya manta ba domin abu ne a cikin gado na ɗabi'a ina fata mun gane wannan to ya kawo hadisin da da ainihin a a takaitawa ne a cikin isnadin akwai Ali ibn Zaid ibn Jud'an wanda shi ma da'ifi ne sai dai akwai mutaba'at da suka tabbatar da hadisi akwai riwayar al-Imam Abu Ya'la da da riwayar al-Imam Abu Dawud al-Tayalisi da Ahmad a cikin musnadin sa da Ibn Salim a cikin tabaqat da Imam Ibn Abi Shayba a cikin Kitabul Musannaf da Tabarani dukkan su sun ruwaito shi Allah ubangiji ya gafarta musu gaba daya قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا حبان بن هلال ابو حبيب قال حدثنا حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن خصي عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله تعالى آدم ثم ذكر الحديث يساك تشيوا دغ يحيى ابن محمد ابن السكن البصري كين wannan ba malamin su Bukhari ne da Muslim da Imam An-Nasa'i shi kuma yace haddathana Hibban ibn Hilal shi ma mutumin Basra ne ya daga cikin rijalul jama'a sita ya rasu a shekara ta 216 ana mashi alkunya da Abu Habibin yace haddathana Mubarak ibn Fadala al-Adawi wannan Mubarak ibn Fadala al-Adawi maula al-Khattab ɗaya daga cikin manyan malamai a kasar Basra ya rasu a shekara ta 165 yana daga hadisi a cikin sunan Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah shi yace haddathana Ubaydullah ibn Umar daga Khubayb ibn Abdurrahman daga Hafs ibn Asim daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala an anin nabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace yace lamma khalaqa Allah ta'ala Adama thumma zakara al-hadith sai ambaci hadisi wannan isnadin shi ma matsalar shi shine Mubarak ibn Fadala wanda an ce yana tadlisanci amma Sheikhul Albani rahmatullahi alaihi yace ya gano cewa wannan wurin wannan mutumi bai yi wannan ta'asa ba al-Imam Ibn Hibbana ya fitar da wannan riwaya a a ta wannan fuska qala hadathana ibn kasib qala hadathana asad an anas ibn iyad an al harith ibn abd alrahman an sa'id al maqburi an abi hurairah anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala daga ibn kasib wato yaqub ibn humayd ibn kasib shi ma mun shaje shi a baya a saduqun ne rubbama wahima shi kuma daga Anas ibn Iyad Abu Gamra wanda rasuwarsa akan shekara ta 200 daidai an al-Harith ibn Abdul Rahman shi kuma yace daga Haris dan Abdurrahman daga Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi tabi'i zuwa ga Sayyidina Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wannan isnadi ne hasan na'am yace qala rasul annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace lamma khalaqa Allah Adam yayin da Allah ya halicci annabi Adam wa nafakha fihi min ruhi Allah ya hura masa ransa qala bi yadihi Allah sai ya haka da hannunsa wahuma maqbudatani hannayen kuma Allah ya riga ya damke su akhadha ayyuhuma khudh ayyuhuma shi'ta ya adam nabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yace da adam dauki wanda kaga dama fa qala yaminu rabbi yace na zabi dama wakilta ya dawo yaminun mubarak hannayen Allah duka guda biyu dama ne masu albarka thumma basataha sannan sai Allah da ya danke hannun sai ya bude hannun fa'iza fiha Adam wa zurriyatu sai ga shi kai shi annaba Adam ɗin da dukkanin zurriyarsa a cikin wannan dama. Wa'iza kullu insanin minhum inda umruhu maktubun sai kuma ga shi kowane bawa ga shekarunsa nan a rubuce cewa wani shekara kaza zai a duniya da kwana kaza da awa kaza kowa da kowa zuwa ƙarshen hadisi ne a kamar yadda muka ji a baya. Wannan babi kenan da ya kawo game da wannan alƙawari, Allah ya ɗauki alƙawari ga mutane alƙawari na farko sanda ya halicce a mahaifin duk mutane Allah ya fidda dukkanin ainihin mutane yayi alƙawari da su za su yi tauhidi sannan mataki na biyu kuma shine Allah ya halicci mutanen akan wannan fitira hunafa ya halicce su da lafiyayyar kwakwalwa ko kuma akan ma musulunci wanda za su ɗauki addini lafiya sannan Allah dan ya tsayin ma da kowa da hujja ya aiko annabawa su yi bayanin tauhidin da yake so a yi a bisa haka zai yi mutane hukunci Allah ka sa mutsira. Na'am. to a wanda sakon annabta bai kai mishi ba hukuncin shi daban ne ba wannan bane hukuncin shi wannan ana magana akan wanda sakon ya kai musu wannan ya kawo mana su ne anan dan tabbatar da kaddarar cewa Allah ya riga ya kaddara ɗan wuta da yan aljanna idan ya tabbata akwai wani wanda sako bai kai mishi ba hukuncin shi daban ne za mu zo mu ji wannan hukuncin shi ne akwai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimarsa da iyawarsa za su rayu a wani wuri kwata-kwata saƙon bai kai musu saboda nisan zamani ko nisan wuri da inda aka yi annabta su ake ce ma'alul fatara to waɗannan hadisai sun zo da bayani akan me za a yi musu da su da waɗanda suke da cuta hauka ko waɗanda suke da ainihin wato cutar kurmantaka ba su taɓa jin saƙon Allah ba ba su san me ake faɗa a cikin addini ba hadisan sana cikin sunan Abi Dawud kuma zamu ji wasu sa'ana khulasatu shine ranar alkiyama za a yi musu jarabawa ranar alkiyama za a ce ku tashi ku tafi wuta wasu sai su tashi su kama hanyar wuta sai a ce to ku dawo waɗannan sune wanda inda a duniya an musu umarni za su da wanda kuma suka ce mu ba za mu je wuta ba ya baya a nan a ce mu je wuta bayan a duniya ba a ce ba sai a ce to waɗannan su kuma ita ce alama akan ko a duniya ba za su yi imani ba muna daga cikin hukuncin da za a yi musu wasu malamai suka yi itiradi akan wannan cewa to ai lahira ba gidan jarabawa ba ne gidan sakamako ne aka ce i kwarai kuwa amma akwai istisna'at domin gashi Allah ma ya faɗa cewa wa yudu auna ila sujudi za a kirayi mutane zuwa ga sujuda malaikatu ba za su iya ba don wa yukshafu an saqil wannan sunan da za a kira su ana so ne a tabbatar da kafircin su da aka ba su ba ahal fatara kaɗi za a yi ba imtihani a wajen ba ina ta cewa idan ya tabbata domin definition na ahal fatara shine waɗanda saƙo bai kai musu game da aita ce wa man balag kaga kenan mafhumul mukhalafa ana iya samun man lam yablughu amma wanda za a ce al'umma gaba ɗaya ba su da annabi wannan babu wa min wa min ummatin illa khalafiha nadhir malamai suka ce an ambaci nadhir saboda tayi ba annabin bane ya kai gare su masu wa'azi ne kamar yanzu duk waɗannan al'ummomin akwai masu wa'azi amma annabi bai rayu da mu ba to haka ce sai al'umma da ta rayu da annabi kaga da dama ba su da hukunci kenan almuhim Allah subhanahu wataala ya san yadda zai da su kuma wannan hadisin Abu Dawud ya bayyana ɗaya daga cikin hanyoyin da za a wajen tantance su wallahu a'lam na'am mas'ala eh game da mas'alar ruh ne ya faru da shi eh na'am الروح suna da bambanci ar-ruh a cikin alqur'ani ya zo da ma'ana akalla uku nan da ka ambata akwai ar-ruh shine malaika jibril shine fa arsala ilaiha ruhana tanazzalat tanazzalat malaikatu war-ruh ar-ruh anan shine malaika jibril alaihi salam akwai kuma ar-ruh da Allah ya ce wasannaka an ruh qul ruh min amri min amri rabbi shine rai wanda Allah subhanahu ta'ala yake sanyawa mutane wanda idan mutum ya mutu shi yake fita daga cikinsa wannan kuma shine ruhin da ake magana wanda Allah subhanahu ta'ala wasu malamai suke ganin shine abinda Allah ya taba jikin Annabi Adam ruhi ya fito to kamar da Allah ya faɗa ruhu al'amarin shi wani abu ne da ba Allah bai ga daman mutane su fahimta ba wato yana da wani sarƙaƙiya da ba a iya gane shi ibn qayyim da tafi guda akan arruwa wasu na ganin kuruwa ita ce ruhi kuruwa da yake cewa da Hausa wanda kullum take fita daga jikin mutum shi zai bacci in Allah ya so ya dawo maka da shi Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha idan ta dawo sai mutum ran shi ya dawo idan ta fita idan wannan kuruwa ta fita ne take yawo a cikin wani alam alamin arwah shi ke haifar da mafarki ta gamu da wasu arwahu ɗin ko irinta ko ba irinta ba ko su fira ko su faɗa ko su fahimci juna ko su ba juna labarin juna shi ne abin da kake gani a mafarki to wasu al'amura ne daga sunan dai a wata duniya can daban muna ci musu a philosophy transcendental wato al'alamin akhar wata duniya ce daban ba wannan tamu ba da ka fahimtar su na da wahala sosai wallahu a'lam wanne shi ne ruhin da ake sawa mutum na rayuwa ɗin ko na hadisin ibn masudin ko? eh? na hadisin ibn masudin shi ne ruhi shi ne rayuwa wanda Allah yake saka ta a jikin halittinsa ko? kuma rayuwar ta Allah ce ai kamar da Allah ya hura ma annabi Adam alayhi salam min ruhihi ya hura ma Adamu shi ma da da Isa min ruhi haka duka sauran halittu ruhin Allah Allah yake hura musu wallahu a'lam bab zikru atfalil kuffari alladhina yamutuna sigaran wa aba'uhum kuffara to ga ɗaya daga cikin nau'in mutane waɗanda suke da wato hukunci mustasna shine game da makomansu ambatan ƴaƴan kafirai waɗanda ainihin wato Allah subhanahu wataala ya ɗauki rayuwarsu suna ɗan yara amma iyayensu kuma kafirai yanzu kaga wannan matsala idan ka je ka bita a cikin Fathul Bari in ba na manta ba ina jin mujalladi na shida in ba na manta mujalladi na shida Fathul Bari zaka tarar da sai da Imam Ibn Hajar ya kawo sabanin malamai wajen maganganu goma akan menene makomar ƴaƴan kafirai akwai cewa suna ƙarƙashin mashi'a Allah Allah sai da ya ga damar da su ba wanda ya san me za a yi su kamar da ya rubuto daga Hamad dan Salama da Hamad dan Zaid da Ibn Mubarak da Ibn Ishaqa da Malik ibn Anas da manyan malamai cikin tabi'ai wasu kuma suka ce innahu taba'un li abai kamar da azarika suke faɗa cewa duk wanda ya mutu yana yaro hukuncin mahaifinsa shi da hukuncinsa in mahaifin shi musulmi ne shi musulmi ne mahaifin shi kafiri ne shi kafiri ne kamar da hukunci yake a nan duniya al'abna'u taba'un li aba'i in ba ka zo census waɗanda a lissafa an ce akwai wajen religion to yara ƙanana kowa religion ɗin yan shi da religion ɗin shi haka ne ko misali sannan wasu suka ce a'a in an je lahira za a basire su a wani barzakh a wani tudu daban ba sa aljanna ba sa wuta wani suka ce a'a za a za a shigar da su aljanna amma a matsayin bayi da almajirai da masu hidima boyi boyi a gidajen yan aljanna sune khadamun li ahli aljanna sune masu ibo ruwa sune masu wanke wanke da masu gadi da sauransu duk malamai da suke faɗa wannan ba in ka ji za ka gani a fatawul bari wasu suka ce a innahum yasudna turaban kaddawa za a ce musu duk ku zama ƙasa kunu turaba wasu ka ce a'a innahum fin nari iyab ibn musa ya hasu bi a cikin sharhin muslim ya kaito wannan ya danganta shi ga imam malik amma malamai sun kuskurantar da shi cewa ba wannan ne fatawar maliku ba wasu ka ce a'a su za a yi musu jarabawa a lahira irin jarabawa da muka ambata za a yi mahaukata da ainihin wato a kurame da sauransu wasu ka ce ai aljanna za su wuce kawai zuwa daya wannan shike da goyen bayan nasoshi da zamu ci wasu ka ce at-tawakkuf kai shiru ba ruwa at-tawakkuf a dakata a ga me zai faru wasu ka ce al-imsaku anil kalami fil mas'ala wannan magana ma bai dace ana yin ta ba ruwa na ba su goma suna da yawa da sanan kala kala wannan zantuka al-imam al-bukhari da yazo yayi babu yace babu ma qila fi auladil mushrikin sai kawo hadisi akalla guda uku ya jeranta su jeran yadda ke nuna yana na cikin kitabul zanais na sahih bukhari jeran yadda ke nuna ya tike zuwa ga cewa yan aljanna domin da ya kawo hadisin kullu mauludin yuladu ala alfitra ya sake kawo hadisin a a mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din nan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mafarki an zo an tafi da shi an yawata da shi yaga ana ma wasu azaba yaga ana wasu kaza sai ce sai na je na ga wani dattijo mai gemu da yara karkashin wata bishiya yana ta koya musu karatu ko din da tambaya ce mai wannan sai a ce muce muce da aka zo ana mishi bayani malaika jibril da mikail suka ce mishi kaga wannan dattijon ibrahimu ne khalilullahi kaga wannan yaran da ka gansu wasu biyanu haulahu fa auladun nasi ce duk yaran da ka gani din nan duka ƴaƴan mutane da suka mutu suna yara fil janna a cikin aljanna bukhari yana cewa to annas nan duka annasu ne gabaki daya ya tike zuwa ga wannan abin da malamai da sun tattaunawa mai tsayi a cikin wannan mas'ala abinda ake so mu da mun karwanta wannan karatun aqida ne so ake duk abinda aka faɗa mai imani haka yake shi sa bana so ma muna kawai ta sharhi kawai mu ji mu yi imani mu gyara imanin Allah ya sa mu cika da imani malai yace kala da sana Abubakar ibn Abi Shayba kala da sana Sufyan an az-Zuhri an Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utba an ibn Abbas an Sa'd ibn Jassama kala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-dari min al-mushrikina yubayyituna wa fihim an-nisa' was-subyan fa qala hum minhum aka tam Abubakar ibn Abi Shayba shine malamin wannan riwaya ta hanyar Sufyan wannan sufyan wani ke na ibnu uyayna kamar da yake karara a cikin al-ahad wal masani kuma dama shi ne malamin sa kai tsaye sufyan dan uyayna yana riwayar wannan hadisi kamar da muka gani anan daga zuhuri daga ubaydillah ibnu abdullah ibnu utbah ibn mas'ud to kuma yana yin riwayar shi shi sufyan da isnadi nazili zaka iya ganin shi a wani waje ta hanyar amrudan dinar sai da ya fara jin hadisin abun malam amru dan dinar zuwa ga zuhuri sai kuma ya je sai ya gamu da zuhuri sai sake ji daga gare shi daga yi sai ya bayar wata rana daga malamin shi karamin daga amru dan dinar kenan sai ya ce an amru dinar an zuhuri wata rana kuma in ya ga dama ko yana sauri sai ya faɗa daga wancan malamin babba gaba daya daga ko da ka gani a wani waje yana daga sabon da ake ce ma almazidu fi mutasil al-asari ina fata mun gane wannan ibn azirin ya ishara zuwa ga wannan fa'ida daga ubaidillah ibn abdullah ibn utbah ibn mas'ud jika abdullah dan mas'ud ne wannan malami ne babba daga ibn abbas ibn abbas kamar da muka ambata muka sha ambata yana da malamai da yawa cikin sahabbai kaga nan ma gashi malamin shi wani sahabi ne shine as-sa'ab ibn jassam as-sa'ab ibn jassam ibn qais ibn rabi'ah al-laythi wanda halifa ne halifi ne ga Quraysh yana da rantsuwa tsakanin shi da Quraysh domin shi Qurayshawa kawunnan sa ne mahaifiyarsa yar uwa take ga Abu Sufyan ibn Harb amma ta yi aure a wani waje an kai ta wani gari aure ta kan yabo maka ya zo dangin uwa ne to har yake da muhalafa da su shine mai wata kissa nan mai ban mai ban mamaki ta shi da abokin shi Auf ibn Malik da suka yi wa juna alƙawari cewa duk wanda ya riga mutuwa a cikin mu zai yi kokari ya mafarkin ɗayan ya ga ya ɗayan ya ci ɗayan ya bashi labarin halin da yake ciki dogon kissa ce kan mu tafi zuwa gare ta mun karanta ta a baya ko shi ya riga mutuwa shi Auf ibn Malik kuma wannan ya farkin ya ganshi har suka yi wasu maganganu ai bashi wasu sakonni shine Auf ibn Malik da ake cewa shine mutumin da aka zartar da wasiyarsa bayan ya mutu ya ga mai cewa na aru wasu kuɗi a gun wani bai wuri yace na samu gafara alhamdulillah kuma ya lafiya lau amma ina da matsala guda ɗaya an dakatar da ni akan wani bashi da naci bashin wani bai wuri ne yace kuma ban ma yi amfani da kuɗin ba kuɗin suna nan a waje kaza kala kaza masu kama kaza a je a ɗauka a mayan mishi yace akwai iyata wancan kuma a nan lahira an bani labarin cewa kwanan za ta mutu zai sauran kwana tara misali da haka ina so da Allah cikin yan kwanakin da suka rage mata kai mata ka kyautata mata kuma ba ta wuce ranar ba ina na cikin kiso shi ne waɗannan ingantattu ba mutanen da ne malar waliye ne ba irin na yanzu ba Allah ya gafarta musu shi ne ce su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama an ahli dari min mushrikina game da mutanen wani gari cikin mushrikai yubayyatuna wanda za a sammatse su a kai musu farmaki cikin dare shine albayat wafihimun nisa'u wasu biyaru a cikinsu akwai mata da yara faƙala sai ce hum min hum da matan da yaran suna cikin mutanensu ai malamai suka ce ai hum fi hukumihim tiba'an la qasdan da matan da yaran suna ɗaukar hukuncin iyayensu amma a tabin sawu asali ba su ake nufi ba amma in ya zama sai an tsallaka su za kai ga iyayen to ana iya a ainihin yaƙi su wannan hadisi ne tabbatacce al-imamu ibn majah ya ruwaito shi ta wannan hanyar bukhari ma da muslim sun ruwaito shi da humaidi da sauransu tabbataccen hadisi al-imamu zuhri ya kasance idan ya karanta da wannan hadisi kamar da yake cikin riwaya abu dawuda sai marmaza sai ya ƙara da hadisin cewa lamma yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da wasu sojoji ya hana kashe mata da yara ibn azar yace yana ishara zuwa ga cewa hana kashe mata da yara nasikh ne ga wannan hadisi an an hana daga baya a farko an an ba da dama amma daga baya an hana kuma ya tabbata aikace kamar da muka ji a yakin Hunain annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga an kashe wata mata yayi tankiya har aka ce mishi ai ita ce ta zo da makami a wuri kaza Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga an kashe mata yayi tankiya ya hana kashe mata da yara wannan shine abin da ya tabbata akai daga baya kamar yadda muka ambata a cikin Fathul Bari yana nan a cikin mujalladi na shida na Fathul Bari a inda Bukhari ya babu babu ahli dari yubayyatuna wa yusabul wildan wazzarari abin da yasa ya kawo mana shi anan yana so ya ga mana hukuncin ƴaƴan kafirai wannan hukunci na farko kenan da ya ambata daga wannan hadisi wanda muka ji cewa hukunci ne wanda daga baya an dage shi قال حدثنا يعقوب ابن حميد يعقوب بن كاسب بن حميد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزناد daga abu zinad shine abdullahi ibn zakwan abu abdurrahman al-madini dan uwan dan uwan abu lu'lu'a al-majusi din nan wanda ya kashe zaidina umar da wannan dan uwan shi kaga da Allah yake hukunci shi kuma babban malami ne mutumin kirki wancan kuma babban fitina ce a cikin mutane ya rasu shi ma a watan ramadana a wannan shekara ta ɗari da talatin da ɗaya daga al'arj shi ne abdurrahman ibn hurmus sun da aka ci a'arj haka daga abu huraira to abdurrahman ibn hurmus shi ne yake zuwa a lissafin farko ya rasu shekara ta ɗari da goma sha bakwai akwai abdurrahman ibn sa'ad shi ma ana ce mashi al'arj yana da hadisi a cikin sayan muslim amma ba shi bane wannan عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اولاد المشركين من مات منهم صغارا فقال الله اعلم بما كانوا عاملين an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da ƴaƴan mushrikai waɗanda suka mutu a alhalin suna yara yace Allah ne ya san abin da za su aikata inda ma sun girma din wannan hadisi shi ma hasanun ne saboda yaqub ibn humayd saduqun ne al-imam muslim ya fitar da shi a cikin sahihin sa haka al-humaydi da al-imam ahmad ibn hanbal haka malik a cikin muwatta cikin kitabul janaid din muwatta wa haddathana muhammad ibn musanna qala haddathana ya ibn sa'id yani al-ansari kin an muhammad ibn amr ibn alqama kenan an abi salama ibn abdurrahman ibn auf an abi hurairah abu hurairah yace su ila rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama an atfalil mushrikina game da ƴaƴan mushrike fa qala sai yace Allahu a'lamu bima kanu amilin Allah shi ya san abin da za su aikata ko da masu rayu wannan shi ma isnadi ne hasan saboda Muhammad ibn Amr saduqun ne da kufa قال حدثنا سلم سلمة ابن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق يعني الصنعاني عن معمر يعني ابن راشد الصنعاني شيما عن الزهري قال الإمام محمد بن شهاب الزهري an aba ibn yazid an abi hurairah daga sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu su ila yace an tambayi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an atfalil mushrikin an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da ƴaƴan mushrikai fa qala yace Allahu a'lam bima kanu amilina Allah ya san abin da za su aikata wannan riwaya tana cikin bukhari da muslim ta hanyar shabib da ta hanyar ainihin wato yunus zuwa ga zuwa ga ibnu shahabin to kuma ta wasu hanyoyi daban haka nan al'ajuri a cikin ash-shari'a haka nan abdurrazzaq kamar da aka ambata muslim ya rawaito ta hanyar sa a isa ke cewa hadathana al-muqaddimi qala hadathana abu dauda yana tayalisi kenan an ibn abi zaib an az-zuhri an ata ibn yazid da dai wancan isnadin ne an annabi an abi hurairah radiyallahu anhu qala سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين Allah shi ya san abin da za su aikata. Abu Dawud da Anas ya fitar da wannan a cikin musnadinsa kamar yadda muke gani da shi a cikin isnad. Sai marmaza ya ce bab babu tarjuma. Qala hadathana Muhammad ibn Auf qala hadathana Abu Mughira daga Muhammad ibn Auf ibn Sufyan al-Ta'i malamin Abu Dawud ne wannan ya rasu ka 72 daga yace hadathana abul mughira shine abdul quddus ibn al hajjaj shi kuma yace hadathana safwan ibn amr safwan dan amr ya ba mu riwaya shine as-saksaki kin as-saksaki a a wani wani mai yawan ibada ne mai yawan ibada ba sauki sosai a ibadarsa ya rasu ka 32 shekarar da an daular bani umayya الراشد بن سعد الحمصي يا حديث الأربعة an asim ibn ubayd al-sakuni wannan asim ibn ubayd al-sakuni mukhadram ya ya zamanin jahiliya amma bai zugun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai zamanin sayyidina Abu Bakr sannan ya zauna da sayyidina Mu'adh dan Jabal sahabin sa ne sosai da ciki an Mu'adh ibn Jabal daga Mu'adh dan Jabal anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma ba'athahu ila al-yaman kharaja ma'ahu yusi yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki Mu'adh zuwa Yaman fitarsa ta biyu wanda kafin ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita tare da shi yana raka shi thumma tafata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila almadinati fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya waiga ya kalli garin madina fa qala yace inna ahla baiti haula'i yarawna annahum awla an-nas bi yace kaga waɗannan mutanen garin nan nawa waɗannan mutanen gidana suna ganin sun fi kowa cancanta game da ni walaysa kadhalika ko ba haka abu yake a ce ahal baiti yana nufin ko dai mutanen gidansa ko mutanen garin Madina ko duk al'ummarsa wanda suke ganin cewa sun fi kowa cancantan a ba su na manzo ya ce in inna awliya minkumul muttaqun lalle ni waliyaina majibanta al'amarina a cikin ku sune mu'minai man kanu wa haythu kanu ko suwaye su kowace kabila ce su kowace ne mutane ne wa haythu kanu kuma duk inda suke duk zamanin da suke da duk lokacin da suke sune masoya waɗanda suke masu tsoron Allah a ce sune al'umma Allahumma inni la uhillu lahum fasada ma aslahta a wata riwaya ma aslahtu ya Allah ni ban halasta wa kowa ya bata abinda na gyara wannan addini da na gyara shi ban halasta wa kowa ya bata shi ban halasta wa kowa ya kawo bid'a ba ko ma aslah akhta Allah abinda kai ka gyara wa aibullahi yace na rantse da Allah inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la tukfa ummati an diniha za a zo a yi wa al'umma ta juyin waina a kawar da ita daga kan addininta a rikirkita mata addininta a girgiza mata addininta a kawo musu bala'i cikin addini kama yukfa'un ina usul bataha kamar yadda ake daukan kwandon shara ko wata ƙwarya a je a kifa a sarari ka je gola ka kifa ka je ka kifar da shi ko ka zubar ko ka shanya kamar haka za a ɗauki al'umma ta a kifar da ita a kauda ita daga kan addininta wannan daga cikin alamun nubuwa ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyana irin abubuwan da za su faru na wasu su ga cewa sun fi cancanta da shugabanci ko mulki ko su ne na annabi annabi ya ce duk ba wannan bane bayan annabi shine mai tsoron Allah sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa ga cewa za a wayi gari ana kokarin ai ta kawo bid'o'i da fitintunu dan a canza wa al'ummar sa addinin ta amma shi dai bai yarda ba kana so ka bi irin abin da Annabi ya yarda to kakka yarda ka ba abin da aka canza ka bi asali ka bi asalin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam za mu saurara a nan saboda kudin lokaci sai Allah ya gama darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfiruka wa atubu ilaik